من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وذكر اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, ci gaba da karatun littafin tauhidi na sheikh muhammad bin abdulwahab allah ya ji kansa za mu tashi a muna babu fadlin tauhidi wa mayu kafir mina zunubi ko za mu tashi a hadisin farko kenan bayan ayan alkur'ani haka na'am abi sa'id al-khudri ai ba yi bayanin shi ba kasan satin sai cinye mana lokacin waye obada tubun samit ko har shi ne halladan ya kira sallah karshe na karisa mana faɗin shi da ya ce da an ba ma shi kowannen ku zinare biyu kamar ka ce 500k shi kuma mai gidan naku can kwamandan da aka turo ku kamar burta ɗin kenan ko shi kuma a bashi koda miliyan 100 shi kuma can na hedu kwata umar bin khattab a bashi koda biliyan 1 kawai ku koma ku samu abinci da sauransu ya ce ɗayan uku ko dai ka yadda za ka shiga musulunci ɗaya ko kuma ka yadda za ku ba da jiziya biyu ko kuma a buga kawai a tantance to na ukun da aka shi ne muka tashi a haka ko da ubadatu bin samit a takaice dai mun ji waye shi irin a gurguje din nan bawan Allah ne alaramman alkur'ani sannan fagen jihadi kuma su ne a gaba sannan Allah ya azurta shi da ibada Allah ta'ala muke roƙo ya ƙara masa yadda to irin waɗannan mutanen ne idan aka zo ana zagin sai ka ji wato tsigan jikinka yana tashi me yasa saboda me suka maka addini suka wa hidima amma kuma a zo daga baya ana zagin su Allah ya sa mu dace abaratu bin samitin ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu duk wanda ya shaida ba wanda ya cancanta abauta mu sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya shaida annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma lalle isa bawan Allah ne kuma manzansa ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar sare da ya jefa ta zuwa maryam alaihi salam wa ruhu min kuma ne daga wurin sa wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ne wan naru haqqun wuta ma gaskiya ne adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amali akan abin da yake kansa na yake akhrajahu wa lahum fi hadisi atbana fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala Allah ya haramta wuta wa duk wanda ya ce la ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota ma sai Allah ya butagi bi zalika wajen Allah yana neman yardan Allah da wannan kalma ta la ilaha illallah to shi nan daga cikin wato kalmar shahada in kun lura anan an kawo ta wani gefe ko ma shaida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu ai kaga mun samu cikin five pillars da muke da su na Islam mun samu na farkon kenan ko kalimatu shahada to amma abin da ya biyo baya kuma anna isa abdullahi wa rasulu to da wannan ne kake kallon wawancin kiristoci kenan mu daga cikin tirken da zaka shiga musulunci ka zama ka yadda annabi isa bawan allah ne kuma mene manzansa to amma su kuma ba sa girmama namu mene addini mu yanzu da wani musulmi zai taba annabi isa alaihi salam mutuncinsa ko wani abu sai fita yana a da'irar musulunci a daidai lokacin kuma da kirista yake haɗa kai da yahudawa don su yaƙi waye musulmi zurala akwai hankali a wannan wancan ya ce ma annabi isa alaihi salam dan zina ya ce mana na maryam mazinaciya wai shine kuma wancan zai hada kai da shi kuma yaki wanda ya ce mana na maryam mai matsayin da daga shi sai annabta shi kuma ɗanta yana cikin ulul azumi na rusuli wai za a yi fada da shi ba ku gane ba wancan yana ce ma maman wancan mazinaciya karuwa ɗanta kuma ɗan zina shikenan wai sai shi wancan ɗan sai ya taso yana haɗa kai da shi wannan saboda yaƙi wanda yake girma mahaiman wancan kun gane ɗan kuwa na'am shi ba yahude cewa yake na na maryam ma karuwa ce Allah ya tsare ya ce shi kuma annabi isa daga zina aka same shi kaga ba yahudi a wurin shi annabi isa banza ne ko lissafi bai da shi haka shi ta kuma maman shi ma ta aikata aikin asha haka rayuwar ta ƙare to wa ma ba yahudiya sai ce mishi baka da maki irin musulmi da haka yanzu bara a baka kayan aiki a sai ta ka kaje kai fada da shi ai har gobe ba yau ba kenan ko har gobe kai har jibi har gata kiristoci ba su ne matsalan musulmai ba duk da lalacewar mu kun gane maganan duk da mun zama haba'an kura dai gashi nan da yaka amma wallahi ba mu wa kiristoci ne matsalan mu ba duk da lalacewar namu amma mai matsalan mu yahudawa to ba yahudan ne kirista zai amfani da shi a matsayin kayan aiki kuma ya jeho shi Allah nan jahili ne koko mai ilimi jahili ne to kuma har gobe na ce dan kwanakin baya da aka dan yi wasan kwaikwayon nan yaron bai yahuda ne ya tu aka zan aiki da shi ba kun manta ko ba dan so wani wasan kwaikwayo haka a Najeriya ba kwanakin baya cewa an fi kashe kiristoci waye waye ko ba nan yi wannan wasan kwaikwayon ba yanzu har kirista zai bude baki a Najeriya ya ce an fi kashe shi wanda duk jihohin da ka sani na musulmi in an kashe kirista ɗaya za ga yadda najeriya ta ɗauka amma sai ya kashe musulmi guda ɗari sai ka ji maganan ta tafiya ina a haka in ka ɗauki ko na kidnapping ɗin ko na ƙabilancin addinin ko na menene kuma abin da suke mana ma a can kudancin ma ana rabin shi anan to amma ka ji yaran yahudawan ba yanzu a tare musu za a taimake su ana cutar da su ana waye to duk kungiyoyin ta'addan ma da ake magana a Najeriya wanda suke kashe musulmi mafi yawanci suna jawoyin ina misali Boko Haram a ina suke Maiduguri kasan arna ne in ka dauki yan kidnapping bandit din su kuma yanzu na ina zamfara Sokoto ka tsina shi ma jawoyin ina duk galibi ka samu zai ga amma wai su ne suke da baki kuma har wai karan bayan yahudawa kuma ya samu wasu wawaye su ma sun fito suna yi da gaske ne ana kashe Allah ya samu dace wa anna Isa abdullahi wa rasulu kuma daga cikin imani da annabi Isa cewa shi ma manzo ne kuma bawansa ne mutum dole ya yadda cewa annabi Isa alaihi salam zai sake dawowa duniya an gane magana eh saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce wannan alamomin tashin alkiyama guda goma din ayyukan annabi Isa alaihi salam da ya ce masahabbansa lokacin da ya ji suna firan ya ce ina halatta kuma ta tarauna asar ayatin din nan ba fa zakara minha ad-dukhan wa dajjal wa daba wa nuzul isa alaihi salam wa yajuju wa majuju wa tulu ash-shams min maghribiha wa thalatha khasmin khasmin bil masri wa khasmin bil maghrib wa khasmin bi dhatil arabiyya wa narun takhruju min al-yaman tadrudu an-nas ila al-hashar ai ga da shi ya ciki ko da mazala ya ce idan da kiyama ne kuke jiranta ba za ta faru ba sai in kun ga ɗaya daga cikin alamomi guda goma ya ka jero su ma'ana wannan na faruwa wannan zai biyo baya wannan na faruwa na ƙarshen wuta ce za ta kora mutane filin kiyama filin da za a hisabi to ai kaga a ciki akwai isa alaihi salam ba ya ce fa zakara min har dukkan ba ya ce da hayaki da dujal da dabba da fitowar rana da saukowar annabi isa da ya juju wa majuju da girgizar ƙasa a gabashin duniya da girgizar ƙasa a yammacin duniya da girgizar ƙasa a yankin larabawa da wata wuta da za ta fito daga yaman ita za ta kora mutane filin da za a yi hisabi su ne guda nawa guda goma to shi ne malamai suka ce tsinkewar carbi ne ma'ana da ɗaya ya faru to ɗayan za su yi ta biyu baya ne ma'ana idan rana ne ta fara fitowa tunda akwai maganganu littafi ne mai zaman kansa ba maganar laksan kwana ɗaya ba a'a karatu ne na wata da watanni alamun tashi alkiyama daga kan kananan wanda su riga sun faru wasu da yawa zuwa manyan wanda ba ɗaya da ya faru har yanzu an gane maganan saboda malamai sun ce tsinke wancan bi ne idan ɗaya faru to haka za su yi ta bibiyan juna kuma ko muhammad hassan gana zo ka zama wani ƙarin bayani littafi biyu kawai ya isa ka je ka duba za ka same su a buɗe akwai a hadasu nihaya wa nihayatul alam na Muhammad Hassan akwai kuma na arifi nihayatul alam karewan duniya shi kuma nasu a hadasu nihaya alamomin tashin duniya an gane magana ya zubo bayani littafin za ta kai kamar tafin girman dai qur'ani dai haka a pages saka kun gane maganan eh amma wanda aka matse ta kuma da yake bugun zamani ne za ta kai kamar misali girman qur'anin haka su shine yi bayani dalla-dalla daga cikin ma akwai kananan a shine aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kanshi aiko sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama ne ne tashin alkiyama saboda in ka je subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjid haram ila almasjid aqsa alladhi barakna hawlahu yurinahu min ayatina innahu samiul basir ai isra'il da aka dauke shi aka kai shi tambayatul magadis daukar gida aka yi mi'rajin sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har zuwa inda sidratul muntaha inda ha jannatul idan ta sidrata ma summa da na fata dalla fa kana qaba aw qausaini aw adina to ai lokacin da yaje sama ta daya suka kwankwasa sun ce waye yace jibrilu ne sai ya ce kai da waye yace da muhammad yace suka ce har an aiko shi yace eh an aiko shi saboda shi zuwa annabi sallama kawai tana alamta duniyar ta kusa tashi ne to kai ku ko da mutum shekara 1400 da wani abu an gane maganan irin waɗannan ƙananan alamomin duk suna ta bayyana da wanda shi annabin ya bayanin za su faru suka faru bayan mutuwar shi da wanda yanzu suke faruwa a yanzu da kuma wanda za su ƙarisa faruwa nan gaba amma dai duk alamomin bayanin dogo ne don ko bayanin dujal in ka ji cikin sahihu muslim ai dogon magana ne to amma maganan da ya kai mana zuwa wa anna isa abdullahi mene ya ce kuma ka yadda kai musulmi cewa annabi isa alaihi salam bawan allah ne kuma manzansa ne wannan yana daga cikin filas din da zai kai ka zuwa ga aljanna ba yana maganan babun falalan tauhidi ba da abin da tauhidin yake kankare ma bawa in ya yadda to shine yace duk wanda ya yadda ubadatu ibn samit fa ala ramman ne kasan kuwa qur'ani da haka maganan yadda annabi ya faɗa haka ya ruwaito mana ita Allah ya kara masa yadda sai muka ce to misali ai maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi cikin jeren giyan mutane abubuwa guda goma da za su faru ai ya faɗa ya ce akwai dabba da hausa akwai hayaki akwai tucal akwai fitowar rana ta inda take fadawa akwai sakkowar annabi isa har masallacin da annabi isa zai sakko sai da manzo Allah ya fada a lokacin daji ne gurin a turkiya kai har kalan kayan da annabi isa zai sakko da shi sai da manzo Allah ya bayani yalon kaya ne kuma zai sakko ne tsakanin fuffuke ya dora hannun shi daya akan fuffuken mala'ika ya dora ɗayan akan hannun fuffuken mala'ika idan ya kada kan shi haka zaga ruwa yana daga kuma ba ruwan ya saba can zai je tarar da mahadi yana jiran shi wata farar masallaci ne a lokacin fadajin Allah ne kaga wannan ya nuna annabtan manzon Allah sallallahu alaihi ibnu kasir sun yi bayani sai bayan shekara ɗaruruwa ma sannan aka gina masallacin a nan ne bai sauko sai ne ya haɗu da mahadi mahadin ahlus sunna wanda ba riga an haife shi ba ko an gane maganan ko na wani lokacin ya aka zo da maganan guda biyu ba wuyan mutum ya koma can ko a namu ba riga manzo Allah ya faɗa ya ce jikan shi ne sunan ma iri ɗaya ne Muhammad ne sunan baban shi ma irin na manzon Allah ne su ko wancan alasan ne dan wane uhu mushi ne neman ta su ko wannan namu Muhammad bin Abdullah ne shine mahadin da zai zo to kaga ai sunan ma ba ɗaya bane to kuma kaga shi kamannin baba ba ɗaya ba ne shi wancan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu ku sama da haka an riga an haife shi da haka yana da tsawon raiki sosai wancan Allah ya samu dace sai zo ya jira shi a to ai wannan maganar su ne Allah ya samu dace shine cikon na goma sha biyun ai an gane maganar kuwa eh shine cikon na goma sha biyu dama isna shari'a ce ai take da karfi mu dai na Najeriya haka da kuma wasu yanki na Nijar da sauran wurare irin waɗannan a tunda akwai Ismailiyya akwai Fatimiyya ai wulatu shi'a suna da yawa ai Allah ya samu dace domin hadin zai jira shi a wannan gurin annabi isa alaihi salam shi abin da yake faruwa shine wasu malaman da ya takaice tunda ba lokacin ai bayanin shi bane amma dai saboda annabi isa alaihi salam din kun gane maganan wasu malaman sun ce rana ne za ta fara fitowa daga inda take fadawa shine alama na farko an gane maganan wannan kara neman karin bayani rubuce fa yake a cikin littafin ahadasin nihaya wa nihayatul alam na baka adireshi an gane maganan yau sunan littafin gidan gaje kasuwa ka ce su baka adasu ne na Muhammad Hassan za su baka ita Allah ya samu dace wasu malaman kuma suka ce a dujal ne farko saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Tamim ibn Aus tari ya nuna cewa shi ya je ya gan shi one on one a ya ga dujal ai ido da ido shi yasa shine Tamim ibn Aus tari aka ce sahabin da Annabi ya karbo ruwaya daga wurin shi ba ku gane ba baka ce da sani yahya an malikin an nafi na abdullahi ibn umar qala qala rasulullahi ba to yau ga annabi ne yake cewa ga ruwaya ni nake ruwaitowa kun gane magana abin da ya faru yana cikin sai musulmi shine ta ibn aus jari asali kiristani sai ran nan tafiya ta hada su sai suka shiga cikin jirgin ruwa to suna cikin tafiya sai wata guguwa mai karfi ne ta zo ta kada jirgin to ka san duk wanda ya san jirgin ruwa wanda ake fito da shi irin wannan na kwale-kwale da ake sa gwangwala duk wanda ya sani inda ya dare ya taso ba sa fito saboda iskan idan ya zo na ruwa ai ya fi karfin control din mai jirgin karya ne sai dai idan ya bari an ɗauke ruwa wannan iskan ya tafi kenan ko to sai ya muku fito amma in dai hadari ne ya taso ko ya ce bara ya fito kafin ya zo a yana cikin riski kenan to shine guguwar da ta juya shi ta out of control din shi karshe dai ya cire wannan gwangwalan ya ije a ciki dama abin da suke kenan zai koma ne kawai za ku yi haƙuri ne ku jira ta ci gaba da gangarawa da ku inda ƙarfi abin na ka samu ka san dabaran an samu wani mashigi inda ake ganga a samu a ran control abin da yake faruwa kenan amma duk yadda yayi ba zai iya ba ne Allah ya samu dace shine ce suka dau lokaci kwana da kwanaki tun suna tafiya babban kogi ne ba karama ba san wani island su guri haka sai Allah ya taimake su da ke duk wanda ya san kogi yadda kullun yashin yana taruwa sai har gona ma sukan ya tsakiyar kogi kuma hankali hankali yana zaizayewa ni na ga wannan a joga lokacin da nake zuwa can joga Allah ya samu dace so a daidai wannan tsibirin da ya tsayar da su haka sun ce sai suka dan fito kamar ya shirye taro haka a tsakiyar kogi an gane island ko to shikenan sai suka fito fito wanda za su sai suka ga wata suna tsaye suna hutawa to gari gabar da yamma kudu da arewa dama babu wannan kawai kai ma ka sani cikin kogin ne ta ko ina ruwa suna dan hutawa ya ce sai can an jima suka abu wata dabba jikinta gaba ɗaya duk gashi ne ba ka iya gane gabas gabanta ko bayanta ashe ita ce jassasa CISS din nashi kenan mai ciyo mishi labarin me yake faruwa a duniya shi dutse yana cikin kogo yana zauna su ce za su yi magana lokacin yana krista fa kenan ba kawai sai ta ce kai ku zo nan akwai wanda yana cikin kogonta yana son jin maganan bayanin me yake faruwa a yankin ku sai ko gaddama ba mu yi ba a to yanzu za su gaddama su daina suka je suka same shi sai suka ga wani mutum kato mai jiki sosai yana daure cikin sarka ta ko ta ko ina wani zai ce to jasa san ba sai ta kwance mishi ba ai da sai ka ce min ya jujuwa ma jujun su ma da ba sai su fasa ba ai a cikin goma ya koyi ya jujuwa ma jujuwa kai ma ka ji su ai Allah ya san mu da ce su da haka ya musu tambayoyin da ya musu a gurgure na cikin sai musulun cewa wannan annabin ya bayyana suka ce ya bayyana ya hijira ya koma tsaiba shi dujal ya san madina da tsaiba an gane magana sai ga jabin ya maka ungwaran gogo ai sunan garin su kuma ya siri bane ai ya la ya siri bala mukama lakum wa yastazinu fariqu minhum an-nabiy yaquluna wa ma hiya yuriduna illa firara da haka asalin sunan garin madina ma yasri bane garin kunci da damuwa da annabi ne ya zo ya sa mata madina da haka ba mamaki bane dan dujar shi ya santa da tsaiba ma'anan tsaiba shine gari mai dadin zama an gane maganan kuwa yace suka ce ya hijira yace to ya maganan mutane suna shiga addinin nashi ko kuwa su sami bin ausu da suna kristan a lokacin yace yana ta shiga addini yace to ai da ya fiye musu yace kogi kaza fa na mace sunan kogin gaskiya an gane ko suka ce yana na ana baruwa ya ce ta kusa ƙonewa duk waɗannan su ne alamomi akwai jews yahudawa dubu saba'in da za su zauna zaman ciransu saboda lokacin yana gab da sarƙar za ta tsinke su kuma za ta yi tare mai gidansu ta yi wanda suke bautar dujal a yanzu presently akwai su Allah ya samu dace to suna ci gaba Muhammad Hassan a cikin hadasin ya haya ce kogin ta na ƙonewa sannan kuma masu wanda suke gadarin kan suna haɗa kansu ɗin suna ƙara yawa ne ai wanda suke masu bautan dujal ɗin suna ta suna shirye-shirye ma'ana su waɗanda suka ce dujal ne sun ce ranar ba za ta fito ta yamma ba shi dujal ne zai fara aikin an gane magana waɗanda suka ce su ma suka kafa hujjojinsu suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man taba qabla an tada man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allah alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta fito daga inda take fadawa Allah zai karɓi tubarsa an gane maganin kuwa da kuma hadisai da da manzo Allah sallama yake ishara zuwa ga fitowar rana ta mafaɗanta suka ce su suna fahimtar rana ne za ta fara fitowa ta yamma to daga nan sauran alamomin sai su zo eh an gane maganan kuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ce akhrajna lahum dabbatan bil an tukallibu an-nas anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun game da dabba ita kuma wanda za ta rinka cewa wannan mumini ne wannan kuma kafiri ne a ciki ai lissafin na akwai dabba akwai hayaki akwai dujal an gane maganan ko so kaga shi dujal din wanda suke cewa wancan ne to shi ma din alamun yana da tabbatar da cewa dujal din bai ya kusa bayyana saboda shi jujar zai riga ya jujo ma jujo gaskiya presenting abin da zai faru wanda dama ake ta kaiwa da komowa akan sini tsakanin fitowar rana ta yamma da kuma bayyanar jujar wasu na ganin sai ta fito ta yamma sannan zai bayyana wasu kuma suna ganin a zai bayyana yi wannan kwana 40 40 days din kafin rana ta fito ta yamma a haka annabi sallallahu alaihi wasallama yi bayani zai kwana 40 kwanan farko daidai yake da shekara guda za a rike mishi rana sai ta yi wata shida sannan ta kawo tsakiya sannan ta ƙara wata shida sannan ta fada da following day kuma za a riƙe mishi na wata guda sai ta yi kwana goma sha biyar ta kawo tsakiya sannan ta ƙara kwana goma sha biyar 24 hours nan 24 hours nan haka sannan ta fada to na uku kuma za ta yi kamar sati in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana uku da rabi sannan ta kawo tsakiya kwana uku da rabi sai ta fada sannan sauran kwanakin kaga muna da kwana uku a can kenan ko shekara wata da mene sati sauran kwana 37 kuma yadda ka ganta 24 hours din nan haka za ka kasance to shine manzo Allah ya ce zai shiga ko ina a duniya sai dai Makka da Madina saboda mala'iku za su kewaye da su amma idan yayi wani kaho duka ina shi ina shi za su fito a wuce Allah ya tsare mu to yana wannan aikin nashi ne na dujal din shi bayan sarkokin sun inke ya shigo duniya ya fara aiki yana da aljanna da wuta har manzo Allah sallama ya ce haƙƙi ne akan duk wani annabi da Allah ya turo ya mu mutanen shi bayani ga waye dujal saboda sharrin shi tunda Allah ya yi sama da ƙasar jiman za sama bai halicci sharri kamar dujal ba sau da ce min shedan ko an gane magana shi yana batarwa ne shi ko wannan Allah ne mai kanshi ba an gane magana shi Allah ne mai wuta da aljanna so annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana da hadari kuma don kawo mutum a da sauran rigima tun da yana rayar da mutum duk abin da kasan Allah yana yi dujal yana yi duka na sai maka duka duka ne za a rami shi duka duka duka ne yana yi duk abin da kasan Allah yana yi to shi ma dujal yana yi kaga wata jarabawa kuma na'am eh to ai shine ai aiki ake magana haka ne eh kaga na magana sufan halitta ana magana ruwa da da da duk abin da Allah yake eh eh na ƙasa ne ai a ai ba siffan shi ne ba gaskiya ne Allah ya samu dace shi Allah ya lissa kabi sulhi ma ba abin da ya kama da Allah a zatin shi shi wani kuma wani banza ne ai kawa daura a can a gefe ko Allah ya samu dace jarabawa da Allah subhanahu wataala yake yi wa bayin shi shine sai zo da aljanna ya zo da mene wuta ya kewaye duniya kuma duk wanda ya bi shi to tafiyan kenan magana shi dan wuta ne kawai wanda kuma ya jayiya da shi kuma zai azabtar da shi a zahiri za ga wutan kamar daga kyauta ne a kuma da huci da komai amma su mumunai Allah subhanahu wataala yana tsare su musamman irin wannan addu'a da manzon sallama ya Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri min wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal Allah ya tsare mu daga sharrin sa da haka manzon Allah sallama ya ce tunda Allah ya sama da kasa babu mugu a halittar Allah da yake kaman dujal to ga ku akwai rigima kenan ko sannan kuma da wancan ayi goma na farkon kafi ko kuma wasu malaman suka ce ayi goma karshe Allah ya tsare mu daga sharrin sa so yana cikin aikin ne ya kewaye duniya sai je babu tuffi wani kofa ne a can ne annabi Isa bayan ya sauko a wata masallaci a Turkiya a wancan lokacin manzala ya kwatanta ta to sai ya zama a Turkiya ne masallacin take idan yazo za a yi sallama sai shi Mahdi ya ce mishi ya wuce ya bada sallah sai ce a aiku tsakanin ku jagorori ne kai ka wuce kai mana sallah yasa wani malami ya rubuta cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai annabi Isa ma'ana kafin aiko annabi Muhammad sallama shi annabi ne kuma manzo ne amma kuma da second dawowa da zai yi kuma zai dawo ne a matsayin bai wuce sahabi ba saboda shi duk sakon da yake nashi ne an daina aiki da shi kun gane maganar tenuwan shi ya wuce haka zai dawo ne a matsayin annabi ko ko manzo a'a zai dawo ne a matsayin mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gaga ya dawo kamar sahabi ce da haka yanzu a bada sallah ma muhadin ne zai bada sallah shi annabi Isa zai dawo cikin sahu kamar kowa ya bi sallah to sai su haɗu nan su biyu da rundunar su sai su same shi a babu tubbi a can ne za a yi mata kashin ya kashi su kashe shi bayan sun kashe shi Allah subhanahu wataala sai ya ce ma annabi Isa ya turo da wahayi cewa yanzu su je dutsen tur wa turu kitabin mastur fi raqtin mansur wal baitul ma'mur dutsen tur su je su buya saboda wasu halitta za su bayyana su kuma ba wanda ya iya da su ba wanda zai iya fada da su to su ne ajujuwa ma juju lokacin za su kusa Allah ya samu dace to ba wannan alamomin muke magana ba annabi Isa din ne yadda cewa annabi Isa bawan Allah ne kuma mene manzon sa ne shine kai mu zuwa ga wancan Allah ya samu dace alaikum salam eh eh annabi isan kuma kana ji a bayan dutsen tur da sauran mumunai ai kaga akwai kenan tur ai ba yana cikin wata duniyan bane ai ba Allah ya rantsi da dutsen tur ba wanda yake haddan qur'ani ai ya san wato da kitabin masur fi rakkin mashir ba na karanta ba wal bait gazariyatu sai ita ne kuma za ka gangaro kasa Allah ya sa mu dace da ka dutsen tur shine ma wanda Allah subhanahu wataala ya gane da annabi isa annabi musa ka gane magana ba idar ana rafa kalli harihim kusu ba ai ya can ne je ya same shi ai an gane ko Allah ya samu dace an san ya fito na'am to shi ne akwai su mana su annabi isa alaihi salam lokacin da ya jito ma za su zo sai zo su gama tsiyansu duka su koma suna harbin sama ta faɗo da kibiyar jini sai su ce sun kashe na san sama da sauransu sai Allah ya saka musu tsutsa tsutsa sai ta karkashe su duka su faɗi su mutu sai duniyar ta ɗauwari in ta ɗauwari kuma annabi isa ya ɗauki Allah warin ya dame su kaga akwai mutane kenan an gane ko sai Allah ya turo da wasu tsuntsaye sai su rinka dauko gawa sai su kai su wata duniya wani ba nan ne za a fara rigima da shi ko an kai su wata duniya to wai wannan duniyar namu wata duniya ce wannan dinnan dai wata duniya ce wanda ke iyaka ilimin mu kenan ko ai halittar Allah bai risa fara ita ba jufa inda zaka gane banza ya fi duniyar nan da muke tatta da kai a kanta shine da ya halicci duniyar bai wai ga ya kalla ba kasan ko gona ne a ce alhaji wani bai ma lissafin wannan gonan bai bada ita kamar fulo ta take man fegi ne kasan kuwa ya isa kun gane magana shi a halittun Allah wannan duniya da ya kowai gawa bai ba ya yi plan ɗinta kafin shi ka shekara dubu hamsin kafin ma ya duniya sannan daga baya zai yi duniya haka wa kana arsulu ala alma ba anan wannan ruwan bare fa Allah ya samu dace to irin waɗannan abubuwan wani kawai zai tsaya yana siffanta ni to abin zai kasance ya kamata ka yi ma kanka tambaya ne akai aka yi ni ga kanka dai a duniya ka tabbatar kai ne ga ka a duniya kuma ga saman dai kana kallanta kuma iyaye da kakanni ma haka suka ganta kenan akwai mai ita a yayi ta wannan a ba wanda ya taya shi a to zai yi wata ma na ce waya ga ta nan kawai abin banza ne ga yanin tun suka kira kala ɗaya kuma sai ta mene to ka yadda wanda ya yi wannan na farkon ya iya yin wasu wayoyin to wanda ya yi wannan duniyar ne ba zai iya wasu duniyoyin ba kun gane maganin kuwa in wanda ya wannan duniyan ba tare da wani ya taimake shi ba ba zai iya yin wasu ba to sai ka ce ko da wannan wayan handset da ke gani ba za a yin wasu ba mani da kai mun yadda ana yi yayi ko to me bambancin wahalan ƙara wata da wata da wata ba creating din na farko ya fi wahala ba na'am ka kirkiri abu sabo wanda babu shi ba ya fi wahala sama da yin wasu ba bayan kayi na farko to a creating din duniya din na farkon shi zai fi ba da wahala ma sama da a ci gaba da ire-iren su ai Allah ya samu dace duniya ba ta cikin lissafin halittun Allah masu girma gaskiya wannan dai da muke ciki Allah ya samu dace to annabi Isa alaihi salam imani da shi a matsayin manzon Allah ne kuma bawan Allah ne to kaga wannan an yi radi ne wa kiristoci da suke cewa mene wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara li masih ibn Allah yahudawa sun ce uzair dan Allah ne su kuma kiristoci suka ce mene annabi Isa alaihi salam dan Allah ne mu sai aka ce mu imani cewa bawan Allah ne kuma mene kuma shi ma kalman da ya faɗa musu kenan laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masihu wa qala al masihu ya bani isra'il abudu Allah rabbi annahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al jannata wa mawahun cikin suratu maida sura ta biyar kenan ko Allah ya ce waɗanda suka ce annabi Isa Allah ne sun kafurta shi isa alaihi salam ya ce mu banu isra'ila ku bauta mu allah ubangiji na kuma ubangijinku duk wanda ya hada allah da wani to allah ya haramta mishi aljanna kuma makoman shi wuta ne an gane maganan wannan shine abin da annabi isa ya faɗa musu sun ƙiji ne mu koma cikin suratu maryam mana ko na'am shafi na biyu in zaka gangara ka wuce na ukun makin tun daga lokacin da ta haife shi ta ce ya laita ni mitu kamla haza kuntu nasiyan فناداها من تاتي ألا تهزني قد جعل ربك تاتك وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم ما به قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك fa'asarat ilahi ta nuna shi kalu kai fa nukallimu man kana fil mahdi ya zami magana da wanda yake tsimman goyo jaririn yaro kar kalman shi na farko mai ce qala inni abdullahi jifa inni abdullahi kalman shi na farko yana jariri yace ni fa bawan Allah ne to shine fadin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace anna isa abdullahi ma wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila maryam da kalman Allah subhanahu wata'ala da ya jefa zuwa ga nana Maryam shine ma'ana aiko Jibril alaihi salam a cikin suratul Maryam din a shafi na biyu me yace shi na'am wa dhkur fil kitabi Maryam idan tabadat min ahliha makanan واتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بصرا ne yazo mata a siffar mutum mai daidaitaccen halitta tace inni a'udhu birrahmani minka in kunta ya ce ni ɗan saƙon Allah ne na zo ba kiɗa to kaga wannan kalman da ya jefa ɗin ne malamai suka ce kalman kunne an gane maganan kuwa to shine wai kiristoci har suna wai za su yi mukabala wai wai cewa to in ka ce wai shi alba dan Allah bane to waye uban shi wa kuma su sai rasa kuma an san da zai bada ko inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu ye Allah ya ce misalin halittar annabi Isa wajen bada mamaki kamar annabi annabi Adam ne tuna annabi Adam ma ya dafi bada mamaki tunda har an yi nakuda annabi Isa har zai ce ummi ummi ko to shi Adam zai ce ummi ummi abi abi shi shine shi la sharika lahu a wannan bangaren ma'ana ba uwa ba uba haka mai duka yayi shi to kenan in za a ce ma wani dan Allah wanne yafi kamata a ce mishi Adam din koko Isa alaihi salam shi wannan ayi duk burgan da ya wutanta da ya ce ba uba ko amma dole a ce akwai mene mun fa aja hal makhadu ila qalat ya lait na kuda ya kai ta zuwa ganan ta kama kuma ta yi na kuda ta haifi danta ashe yana da uwa eh uwa ya rasa eh to in dai za a ce ma annabi Isa dan Allah to annabi Adamu dan Allah ne kun gane maganan kuwa yayi Adamu alaihi salam ba uwa ba yayi Hawwa da uba ba yayi Isa da uwa ba kaji mai kumfa ya kuni to kuma dukansu ai mu'jiza ce kawai tashi ko Allah ya samu dace na'am yace wa ruhun minhu kuma rai ne daga wurinsa to waje suka ce wai wa ruhun minhu din nan shine ai wai rai ne daga wurinsa wai shine wai shine dan Allah da yake kai wato duk wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi Allah ya samu dace waljannatu haqqun wan naru haqqun abin da yasa ga irin waɗannan mas'ala din sai ya ce aljanna gaskiya ne wuta ba mene gaskiya ne shine akwai firak din da suna musu kamar yadda nace mana kwanaki cewa aljannan da wuta ma ba halice su ba sun yadda akwai su amma za a halice su nan gaba to akwai kuma waɗanda ma suke magana wai akwai wai idan mun mutu za a tashe mu kaga magana aljanna da wuta wannan duka wasa da hankali ne a cikin arna akwai su mana an gane maganan kuwa yawwa ayyidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idza annakum wai alƙawari yake muku cewa in kun mutu kun zama kasu zuwa kun riddige a cikin kasa wai Muhammad sai ya ce za a tada an gane maganan kuwa Allah subhanahu wataala cikin suratul Isra mai Allah ya ce waje suka ce wai ummu zalla sallallahu alaihi wasallam da gaske ne mun mutu mun zama kashin zata Allah ya ce kul kunu hijaratan aw aw khalqan mimma yakbur fi fa sayquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra wai wa Allah ya ce ku ce ku zama ku zama karfe ko dutse ko halittar da kuke ganin ya fi karfin a sake ta da shi sai sai to zai dawo da mu sai Allah ya ce ka ce musu wanda ya fara halittar guda ba ku sai su tambaya ne salama to matahu to tunda haka ne yaushe kun gane magana kula sa an yakuna kariba ka ce musu ana sa ran ya kusa kuma yanzu duka ba wasa nan fa masu ce ma annabin yaushe ka gane maganin kuwa sun ga sun je lahira ai alqabru awwal manazilun min manazilil akhirah ai ramin kabari shine farkon masauki na zuwa lahira inda ai ba a dawo an tafi daga can za a gangara zuwa ranar ne Allah ya samu dace to shine wal jannatu haqqun wan naru haqqun in mutun yayi imani da waɗannan abubuwan adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal Allah zai shigar da shi aljanna akan abin da yake aikatawa na ayyuka to wani kuma zai ce to an ce in kai imani da wannan zaka shiga aljanna kuma ana ta sallah ana zakka ana aikin hajji ana waye kun gane magana eh ai kafin kai wannan maganan ma sayyidina Umar ya riga ka da manzo Allah sallama ya ce kaga Umar duk wannan abubuwan da muke kawai aikin gama ya gama dan aljanna sai ya shiga aljanna dan wuta ma sai ya shiga ina sai sayyidina Umar ya ce to alama mu'amil ya rasulullah akan me yake ta wannan aikin ana sallah ana ta zakka ana ta tattarewa sai ce ibn al-khattab ya amal fa kullum yassar lima khuliqa yace umaru ai da gaske kowa zaga Allah ya hore masa hanyarsa akwai wanda in ba ya saba ma Allah bai jin dadi shi morewan shi shine saba ma Allah shi kuma nashi hanyar anan take shi kuma wani yabi Allah shine jin dadin shi to dukkan su kowanne da yadda Allah ya yi shine kullum yassar lima khuliqa kowanne zaga Allah ya sauke masa hanya abin da Allah ya saboda shi wannan kuma bai hana wancan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud hadisi nabi a cikin arba'un an-nawawi ba har mutum ga yana ta ibada kaman za a kai kaman za a kai sai gab da zai mutu kawai malam sai littafi ta rinjaye shi kafin ka ankare ya koma wancan bangaren kawai alfasha kawai badala kawai wane ne kafin ka ce me sun zo sun cire ran sun wuce kuma shi dan wuta ne ashe yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yin addu'a sau da ya faɗa ya ce innamal amalu bil khawatim abinda ake duba da me mutum ya cika an gane maganan kuwa isa annaba da dama sai ka suna tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi wa alhikni bi Allah ka kashe mu muna musulmai ka hada mu da mutanen kirki saboda in dai mutun ya mutu yana musulmi duk abin da zai biyo baya da sauki in nace da sauki ina nufin ko da wuta ba fata ba aka shigar da bawa in dai akwai wannan tauhidin akwai ranan da za a cire shi eh ai matsalan a ce wutan ba ba daɗi fa an gane maganin kuwa amma da za a ce diyashin duniyan nan haka malaman suka ce na duniyan nan gaba ɗaya ba fa na kogin makami ko na kogin wani guri ba a ce za a rinka kirgawa ɗaya bayan ɗaya don suka ƙare ranar za a fitar da mutum zai ta murna saboda akwai ranar da in ana lissafin wata ran zai ƙare ko da bayan shekara miliyan nawa ne ko biliyan nawa akwai dai ranar da mene amma idan aka ce khalidi na fiya shi ba a lissafi ba a ma lissafin wayo shi zai fita ne kawai to shi wannan kaga shi ba in a ce maka ba a kirgawa to kaga amma laraba na karin magana suka ce kullu atin karib duk abin da aka ce zai zo yana hanya na'am a kwana ta ba gashi nan ba kaga shekarun yana ta kamar menene Allah ya sa mu dace so dai ce adkhalahu Allahu jannata alama kana alaihi minal amal to kuma me yasa ake ta yake eh shi wannan ibada da muke kamar yadda Allah ne subhanahu wataala yake cewa inda za mu haɗu gaba ɗaya mu zama zuciyarmu sai ti irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shine mafi tsoron Allah cikin mu ba Allah ya ce ba zai kara mun komai ba mulki na hadisul kursi ne eh law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atka qalbi rajulin min wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shi'a haka hadisi an gane magana yace da da na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku zuciyan ku zai koma gaba ɗaya ya haɗu ya zama kamar mafi tsoron Allah cikin ku kaga mu zai ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma'ana zuciyan kowa ya zama nagari irin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ni a mulki na ba abin da zai ƙara mu yace kuma da za a ce da na farkon da na ƙarshen mutanen da aljanun duka su zama to mafi fajircin ɗayan kama a ce iblis gaba daya kowa ma ya zama kawai irin iblis Allah ya kiyaye saboda tsabar tsiya da fajirci da wane ne Allah ya ce ba zai rage mu komai ba a sarauta na ya ce inna ma hiya amalukum wa sihalakum ayyukanku ne kawai nake kirga muku ba ku ladan faman wajada khairan falihamatillah duk wanda ya ga alheri a result din nashi to ya gode ma Allah saboda ai taimakon Allah ne yake mu bawa ga yana son aikin mene yanzu wannan zama muke muna karatu ba a sai an danna rere tara ka je can gurin mana ai abubuwan da yawa da sauransu ko haka zaka danna ran sai ka zo ka saurara an gane maganan kuwa to shine yace wa man waje da kai da zalika fala ya lumanna duk wanda ya ga kishiyan alheri to kare zargi kowa sai kansa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ya ku Allah ya samu dace to shine to aiki shi yana zama sabab ne ma'ana asalin aiki ba zai kai bawa ba to amma mutum zai yi ne a matsayin Allah gashi kun gane magana eh duk dagewan ibadan ka ba ku aikin ka ne zai kai ka ba kisa sai kai mamaki kana sallah kana mene sai Allah sai kalli wani ibada guda ɗaya sai ce na yafe miki sanadiyar shi sai ka ce to sauran fa to ai kai dama ba aikin ne ka isa ka shiga aljanna saboda shi ba annabi Muhammad sallama ne ya faɗa yace musu kaga duk duniya ba wanda aikin shi zai kai shi aljanna sabai suka ce har da kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace illa an yata yace haddani illa an yata gamadani Allah bi rahmati sai dai Allah ya lulube ni da rahmarsa to idan ana menene wance fudda uwa ake ko yawa to Allah ya samu dace to idan ana maganan babba shi yaro zai kawo kanshi sawun giwa to in an ce annabi shi da kai yace sai Allah ya lulube shi da rahama wanda ba bai ba ai ba kuma ba za a yi ba yake faɗan wani to ni da kai ba Allah ya samu dace so yi zaune lokacin mutane da aja sai a ji kwalalan gashi an ce an yi wannan kawai za shiga aljanna to kuma a ce a take ta ibada a take ta ibada shi ibadan kana ƙara samun shiga ne kawai ƙara samun mene shiga shi zama sabab ne tan ba shi kuma imanin ba zai ƙaru ba ai ba za ka samu shigan ba gashi na wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake bayani na hadisin kudusi da Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu wa ma taqarraba ilayya بشيء أحب إلي مما افترضته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه yace in dai bawa na ne abin da na fi so to kaman farillan duk da na sashi sai in ga yana yi yace kuma inda yana kusanta na da nafila bayan ya gama farilla ya dan dora da nafila in sallah ne in zakar na ya dan bada shi dan rinka sadaka in azumin ramadana na an gama dan rinka yin nafilan na irin su ashura ta su ada sauransu Allah ya ce tawhibu sai na ji ina san shi shi wannan bawa to fa idza hababtuhu ne fa in na so wannan bawan na kuntu sabu alladhi sai in zama jinsa da yake ji da shi wa basaruhu alladhi yabsu sai in zama ganin sa da yake gani ma'ana sai alheri sai saura sai alheri zai kalla wa yadahu allati yabtushi biha sai in zama hannun shi da yake kawo in kaga ya kai alheri ne wa rijlahu allati yamshi biha haƙaban shi da yake takun sai in zama sai ga gurin alheri nan yake zuwa an gane maganar kuwa Allah ya ce wala in sa'alani wallahi in ya roke ni lawadiyan na Husaina bashi to irin su ne ruba ash'asa aghbar madfu'un bil bayl la qasama ala Allah la abarra wani sai in ga ba kowa bane kai lissafi ba karfi kuma ya riga ya samu shiga can a wurin wane Allah amma fa mai ibadan da ba shi da ilimi fa shi kuma fa wannan fa shi dan ne ya samu kayan aiki fa ma'ana ka dan rinka matsan gurin da ake karatu ba sai ka zama malam ba dama mai muta'allim mai ta'alimi me yace yace ko dai ka zama malam ko ɗalibin ilimi ko mai zuwa gurin da ake karatun ko kuma mai san karatun kanka zama na biyar kai ba malam ba kai ba ɗalibi ba kai ba ka zuwa gurin karatu kai ba ka ma san karatu sai ka halaka ai akwai irinsu ko na'am za ga shi ba malam ba ne don bai da lokacin yin karatun ɗaya shi kuma ba ɗalibi ba ne wanda yake ɗan neman ilimin shi gurin da ake karatun ma ba zai zauna ya saurara ba ka sa ko ɗalibin ilimi akwai kuma da ya saurara ya ji me ake yi akwai kuma wanda yana son karatun to wannan son ma yau da kullum za a dan same shi ko to na biyar shi ba malam ba ba ɗalibi ba baya matsan gurin karatu shi bai ma son karatu to wannan halakake ne kula ya tsare ni shi na Allah ya ce wala in sa'alani lawudiyanna wala in ista'aza bi lawuidanna idan ya nemi akaci na to zan bashi akaci irin ne su daga hannu suka roka sai kaga Allah ya yi abu tunda dama shi fa Allah fa bai daina bayarwa ba fa kun gane magana mu ne sababin da zai sa a karba addu'an muka bar shi amma ba wai mai an san addu'a kuma ba dan bai da abin da zai ba daɗin bane ma'ana kana magana insecurity ne mai ba da zaman lafiyar yana nan kuma yana da zaman lafiyar kawai dai yana jiran bayi ne suka sharɗi ya musu laqad kana li sab'in fi maskanihim jannatani an yamini kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun Allah ya saka musu kwanciyar hankali da arziki in yaran yanzu ne da komai suna samu Allah ya ce fa aradu sai suka buje an ce su yi su ki an ce su bari sai su Allah ya ce to sai muka canza musu muma eh inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan nasabai kenan to ka haura na halima can mana shafin da daga shi sai na karshe وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ميتي فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف Allah ya ce mun musu goma na arziki a suna cikin kwanciyar hankali magana insecurity ba wannan magana hankali kwance suna rayuwarsu Allah ya ce mun saka musu arziki duk abin da suke so saka musu muke da arziki da lafiya da 'ya'ya da komai Allah ya ce kawai sai suka mana butulci Allah ya ce mu kuma sai muka canza musu mu ba yasa wai mutum ya ga ya daga hannu ya addu'a Allah bai kula shi ba a'a akwai abubuwan da sai an cika sai Allah yake biyan bukata wannan kana nima dan kurkusa nan ka duba da'uwar dawa jawabul kafi liman sa'ala ala dawa shafi na ibn qayyim al-jawziya yayi bayanin abubuwan da suke sa almawane suke hana a karba addu'a da kuma abubuwan da idan mutum ya kiyaye su a karba addu'a shi mai an san addu'an yana nan sharaɗin kawai bawa zai cika sai a bashi kamar misali ɗan kodugo misali ko mataccen misali ya ce idan ka gama aikin ka zo ka ɗau kuɗinka ka gama ka gama aiki ba ka zo ka ce alaji ya zo ya duba aiki ya gama gama ya ce na ce idan ka gama ka zo ka mene to alaji a yanzu dai magana ni ka ƙarisa aikin sai in baka mene to shi ma Allah sai bawa ya cika sharaɗan sai ya biya mushi bukata to bai cika sharaɗan ba shi kuma ba zai biya mishi mene ba to yasa ake ta wannan tare-tare din duk wannan buge-bugen ba zai kai mu ba za mu koma ga Allah ne sai kawo mana mene canji Allah ya kawo mana mu fita abi sa'id ko lokaci ya kusa na'am lokaci yayi to na'am man qala la ilaha illa Allah yabtaki bi zalika wajha Allah wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yana neman yaddan Allah da haka din to Allah subhanahu wataala zai bashi kariya kuma zai shiga da shi na aljanna man qala la ilaha illa allah yabtagi bidhalika shine hadisin utbana kenan ko fa inna allaha harrama ala an-nari man qala Allah ya haramta wa wuta ta ci naman wanda yace la ilaha illallah to anan kuma akwai dan wasu maganganu zaka ji ana cewa wai mutum yana cewa la ilaha illallah kuma sai a ce mishi arni ana irin waɗannan maganganun ko na'am so kaga anan kuma wanda da ya faɗi wannan maganan bai fahimce ma menene la ilaha illallah ba fa abu ku gane ba Allah ya ce laysa bi amaniyikum wala amani man ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyan Allah akbar Allah akbar wai mutum ya ce la ilaha illallah kuma yana wani ma zai kara maka yana sallah ko ko kuma sai a cikin shi arni to abin da wasu ka dauka cewa idan ka ce la ilaha illallah ba yadda za ka fita dala idan arni yana so ya musulunta ya zai kalmar mene in ya ba shi su ya ga gama ya shigo cikin yana kamar yadda ya shigo to haka zai iya fita shi ma wanda aka haife shi a musulunci dan musulmi kenan ko shi ma zai iya fita daga dayar mana ba gado ba ne shi musulunci akwai abubuwan daga dama kawai idan mutum ya yi kawai ya fita da musulunci kuma zai ta sallar shi ba wallahi zai ta sallar kuma ma ne ne kai wancan ne kwakwadin da Allah subhanahu wataala ya hana annabi sallah din nan ya ce je na azabtar da su da wani suna sallah suna komai amma arna ne me suka yi saboda zuciyar nasu tana da wannan wani to ai to shi wannan bai da wannan matsala na misali bai gaba yadda da sakon Allah ga da sauransu da ake tani to ai akwai abubuwan da Annabi sallallahu ya ce duk wanda ya aikata su ya fita akwai su ko babu na'am misali yanzu ka dauki wannan wanda ya fi yawo a gari din nan da manzo sallallahu ya ce duk wanda ya je gidan boka ya kafirce ma abin da aka saukar ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani to yanzu wanda ya kafirce ma alqur'ani yana da cikin da'iran na'am to kaga shi ya fitar da kanshi daga da'ira to amma wai yana faɗan kar a ce to ai ni dama misali da na maimaita maka hadisin annabi sallallahu ban ce kai ka fita dan ba addinin ba lawa bane ai shi wanda aka turo shi da sakon musulunci ne yake ka fita ka gane maganin kuwa yasa irin waɗannan za su yi adalci ne ko ce annabi ne ko yace wai duk wanda ya je gidan boka ila a labarin nashi ma yace wai ka gane magana irin bangaren tahir din nan kaga wanda zai saurari maganar ai a hankali wajen ba da ansa ko amma idan aka ce dan izala ne ce sai wani ma sai ya zage shi tukuna ba kuma maganar dan izalan bane na shugaban halitta ne to amma sai a tura wancan saboda an san zaka ba zagin da wuri Allah ya samu dace ya ka duk malami na Allah ba zai kafirta mutum ba sai dai zai ce wanda ya aiki kaza annabi ya ce kafiri shikenan shi kuma wanda ya yana aiki sai ce mene an kafirta shi kun gane magana to shi shi shi ne magana shi yana da musulunci ne ba shi ma a cikin take ba kuma yake tattarewa abin da ya san zai fitar da shi daga da'irar baya yi ka gane maganin kuwa da ka duk wanda zai ce maka wai mutum yana la ilaha illallah ko kuma sai a ce mishi kafiri bai ma fahimci la ilaha illallah ba su ubayi dan sanu shugaban munafikai suna la ilaha illallah a kusa da rasulullahi suna bin annabi sallah shi sayyidina rasulullahi gashi ya mutu annabi ya bada mayafi an rufe shi ya zo ya mutu sallah ya je kan kabari ya mushi a to me kake sayi amma Allah yake cewa azaba zan mishi arna ne shi kwanan ya zaka ce na'am in ka ce misali ai tun da mutum ya kalmar shahada shi kenan baya fita ko to shi ubai dan sanu da me ya shiga musulunci da kalmar shahada a gurin waye an sa musulunci a wurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kuma mutumin da zai juya da sojan dubu a soja ɗari uku a yakin uhudu kai ka san babban mai kuɗi ne kuma mai faɗa aje ku gane ba fa an tafi da soja dubu ɗaya za a yaki a dutsen uhudu kaf da garin madina amma ya juya da mutum ɗari uku gida ya ce kawai ku zo mu je gida muhammadu ya kawo kashe mu ne kawai wallahi soja ɗari uku aka yi juya da su gida kuma shine jagoransu kuma da ya dawo gida ba abin da aka mishi kaga ganin ido kamar yana cikin dayira ke ko kuma ya fita Allah ya samu dace haka magana a ce in ka ce la ilaha illallah ba a fita wannan fira ne gaskiya zahirin magana shine duk hadisan da annabi yake idan mutum ya kaza ya fita to idan ba mutum ya ya fita ne Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka